إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan turmi na biyu kenan a rana ta farko ta wannan daura da muke akan ƙa'idojin ilimin tafsiri daga masallacin a garin hunkuyi a ƙaramar hukumar kudan cikin jihar kaduna haka ne ko kudan ne ko? masallacin musa abu na umair a da ke nan a garin hunkuyi wannan shine darasi na biyu a cikin jerin gidarusa kuma yau ita ce rana ta sha hudu ga watan shawwal shekara ta 1443 wanda ya dace da 15 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2022 muna maraba da jagora ɗaya daga cikin manyan dattawan wannan gari a alƙali wanda yake tare da mu anan Allah ya saka mashi alkhairi kai da barka da zuwa a in ba manta ba kafin mu cire wancan kasar ko mu juya shi mun fara magana akan misali da malai yake buga mana ta fuskar wato marhala ta farko ta inda ake samun ƙawa'id na ilimin tafsiri wanda wannan marhala tana da rassa guda uku reshe na biyu shine a samu wata aya ko na hadisi yayi ishara zuwa ga wata ƙa'ida bayan wancan ana iya samun kuma wata wani hadisi da zai nassanta wata ƙa'ida wannan kuma ishara ce ba nassantawa bane shine yake kamar yadda ibnu jaririn ya rawaito cewa abu bishirin ya tambayi tabi'i malam sa'id dan jubair yana mashi tambaya game da aya ta ƙarke kenan ko shi so ta ra'adi fadan Allah wa yaqul ladina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa kai ba manzo bane suna kaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum yace musu Allah ya isa shida tsakanina da ku wa man indahu ilmul kitab haka nan wanda yake da ilimin littafin shi ma ya isa shida to wannan waman indahu ilmul kitabi din sai aka tambayi Sa'id bin Jubair cewa a huwa Abdullahi ibn Salam shin Allah yana nufin man indahu ilmul kitabi Abdullahi dan Salam ne qala sai yace hadhihi suratu makkiyya ai wannan suratul ra'd a Makka aka saukar da ita fa kaifa yakunu Abdullahi ibn Salam yana ce Abdullahi dan Salam ne ba shi bane a bisa fassarar wannan malami kala ya ce wa kana ya ƙar'uha yabu shi da yake cewa shi sai ɗan jubair yana karanta ta wa min indihi ilmul kitab ai min indillah haka ma yake karanta shi ba kanta wa man inda hudu kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa min indihi ai wa min indillahi ilmul kitab duk wannan ilimin da aka so maka daga Allah ne haka yake karanta shi sai ce to kaga fa fi hadhihi aya هذا هذا الأثر إشارة إلى تاريخ النزول وأن له أثرا في معرفة الصحيح من الضعيف من الأقوال التفسيرية قائد الزام الشريع على الشيني شيوا tarihin sauka aya abu ne mai muhimmanci wajen sanin ma'anarta kuma za ta taimaka mana wajen sanin ingantacciyar ma'ana daga wata ke ta kuskure ce musan cewa wannan aya an sauka ta ne a makka ko a madina a zaman gida ko a tafiya abun wane yaƙi me ya faru aka saukar da ita da taimaka wajen fahimtar ma'anarta su da haka daga yanzu mun gane muhimmancin sanin tarihul nuzul a ilmin ulumul qur'an da haka sai mu dinga bibiyan wannan dan iya tarji abu na uku a cikin wannan gaba shine asarun yustanbatu minha masaila min masaili kaga wancan asarun yustanbatu minha asharar ila masaili wannan kuma istinbati za a yi wa misaluha tarjihu tabari ma'anar inas bi qawli ta'ala in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida in kaga abinda suke kira wanda ba Allah ba aka ce kawai wasu mata ne suna kiran inas mata wa in yad'una abinda suke roƙo wanda ba Allah ba shaytan wato wani shaytani ne maridan wanda yake ainihin kangarare suna kiran wani kangararren shiga yanzu da aka ce ya da'una inasa suna kiran wasu mata su waye matan nan da ake kira ibn jaririn ya rajahantar da cewa abinda ake nufi a nan su ne gumakan nan masu sunan mata kuma gani yanzu wannan lafazin da aka kawo da suna inasan shi ya ba shi dama ya gane oke annaha al-alihatu allati ya'buduha mushrikul arab min dunillah wa yusammunaha al-inath suna kiransu da mata min al-asma sunayen mata kallati wal uzza wa ma ashbaha zalika kaga duk waɗannan gumakan sunayen su na mata ne sai ibnu ibnu ibnu ibnu kasi ibnu jarir ya amfani da ainihin wasu ayoyi da suke ishara akan cewa ai kafirai suna sanya wa Allah sunan ƴaƴa mata kamar misali fadan Allah subhanahu wataala a a tilka idan qismatun alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun diza yanzu Allah kuke baiwa ƴaƴa mata ko ku rike ko kuma kuna kuna kuna da ƴaƴa maza Allah ya ce wannan ai rabo ne na zalunci ƙarya ce kuma rabo ne na zalunci to ashe tunan da aka ce in ya da'una illa ya da'una min dunihi illa inasan face mace ku wato ba mata ƴaƴansu ko matan aurensu ko wasu mata ba gumaka masu suna irin na mata Allatu al-Uzza da ko a ce al'ilahu sai suka samata suna allatu da ko a ce al'azizu suka samata suna al'uzza shi za a laiki ta fara'aitumun lata wal'uzza wa manata salifatan ukura allat wal'uzza walmanat waɗannan gumaka ne masu sunayen mata da haka yi dare ne wannan tarjihin da annal azhara fi ma'anil inas fi kalamil arab ma urifa bihi ta'anifu دون غيره لأن الأظهر من معاني الإناث في كلام العرب ما أنظر به تعنيف دون غيره لما أبما في بيّنة daga cikin ma'anar lafazin al'inas a matsancin larabawa shi ne ma'un rita anis duna gairi shi ne abinda aka san shi da dama can shi mace ne ba a san wani shi da kasancewa mace ba shi ake ce ma inas an san shi mace ne aka san shi kuma ba mace ba ne to kuma kan nan an san sa a matsayin mata aka san su ba ba su taura aka sice su sai su din to marhala ta farko kenan marhala ta biyu marhalar da ilimin usul tafsir ya wuce kaga wannan marhala ta farko shine tsakuro hukunce hukunce da ka'idoji ko dai a gansu karara ko a gansu ta hanyar ishara ko ta hanyar istinbati daga hadisai da maganganun malamai to marhala ta biyu shine marhalar tadwin ad-dumni shine an rubuta waɗannan ƙa'idoji amma a haɗe da wasu ƙa'idojin ba a ware su ba kamar da muka ambata baya waya arba'u majmu'at su kuma wannan suna da wato rukuni guda hudu majmu'a ta farko ana iya samun irin waɗannan bayanai a cikin al'ula muqaddimatul mufassirin da kutube muqaddimar da malaman tafsiri suke wa littafansu suna yin muqaddima ga littafansu a cikin muqaddimarsa ambaci ka'idojin ومنها مقدمة مقاتل بن سليمان البلخي أقول مالا مقاتل ابن سليمان وانا يعني تفسير ذاك أنا يتشاك قال مقاتل وأتكلم أن مقدمة تفسير سيوانا هكا يحيى بن سلام هكا محمد ابن جرير الطبري مقدمة تفسير سه هكا الراجب الأصبهاني دو أن ما رميته مقدمة أتكلم مقدمة سو سو أنبتي قواعد نقل التفسير الثانية wato majmu'a ta biyu kutubu ulumul qur'ani akwai littafin ilimi na ulumul qur'an wanda shi kanshi ilimin tafsirin yana daga cikin rassan wancan ilimin wa awsauha mafi yau girman wannan littafin da ya ambaci fi dikri masailihi littafi mafi girma an mun lura da wato ambatan masail na ulumul qur'an na usul tafsir shine al-burhan fi ulumul qur'an na Nuruddin ko Badruddin Zarkashi afwan da nace Nuruddin Badruddin Zarkashi wanda malami ne da littafi musamman na ulumul qur'an mujalladi uku ake buga shi mashhur littafi ne kowa ya san shi ko wannan tafin nashi a ciki ya ambaci wato ilmomi na ulumul tafsir wal itqan fi ulumul qur'an nasiyuti ya musu da littafi shi ma mujalladi biyu al itqan fi ulumul qur'an a ciki ya ambaci wasu ilmomi na ulumul tafsir wa ziyatul ihsan ibn aqilat al-makki shi ma ya ambata a wannan kenan mataki na na hudu ko ya dan dake na ukun kuma ga tun za a zo a kauta a gaba an yi abin nan ne copy and paste yawa mataki na uku shine kutubu usulul fiqh fa inna ma ta fa inna tatadammanu baithu fa baitha tata'allaq a bi ulumi bi tafsir alquran a cikin dafan usul fiqh ana kawo wasu mas'aloli sai kaga asalin su wannan mas'alolin ya kamata su zama a cikin wato ilimin tafsiri ne dan alquran huwa almasdar alawwal masadar fiqh saboda alqurani shine masdari na farko shine manazarta ta daya inda ake ciro bayanai da suka shafi usul fiqh ومن أنفس الكتب الأصولية التي طرحت مسائل الأصول التفسير كتاب الموافقات للإمام إبراهيم ابن موسى ابن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي الإمام الشاطبي صاحب الموافقات littafin shi guda biyu mashahurai al-muwafaqat da kuma ne ɗayan ma shi sun zama ma namun su ne zai gudun mu na tana zan gaya muku insha Allah kuma na tana ya faɗa mana al-ittisam barakallahu fikum al-ittisam bis sunnah tafai ne guda biyu wanda suke muhimmai da shi aka san su da shi ake labarin wannan malami kuma ko littafi littafi ne wanda yake ya gagari gasa to littafin shi din na al-muwafaqat wanda asali zaka yi cewa littafi ne na usul na fiqh da qawaid na fiqhiyya amma kuma ya tattabu abubuwa da yawa yanzu abin da ya tattabo akwai bayani akan ulumu at-tafsir wannan malami ash-shatibi yayi wannan aiki khususan fil ismi alladhi aqadahu 'ala al-kitabi a inda ya kulla babi game da al-qur'ani kuma aqadahu aidan 'ala al-ikhtilaf a inda ya kulla babi dan yin magana akan sabani da yadda ake mu'amalanta shi to anan yayi magana sosai akan ulumut tafsir mataki na hudu wanda shine mataki na ƙarshe da wannan ilimi yabi marhala ta ƙarshe da wannan ilimi yabi domin ainihin ya kai ga yadda yake shine at-tadwinul mustaqil da masail usul tafsir a ware mas'alolin ulumul tafsir su kadai ake banci a rubuta musu littafi shine irin abin da malaman wannan zamani namu suke kuma muna rayuwa ne a zamani kuma da muka ambata wanda ake yawaita taqsimat rarrabe ilimi kaga misali da shi zarkashi a cikin nashi akwai wannan akwai bayani akan abin nan asbabun nuzul akwai bayani akan kaza da kaza da sai ga littafi akan asbabun nuzul shi kadai wannan shi kuma akan ulumul tafsir zalla wannan akan kaza zalla muna zamani ne na rarrabe ilimi ana raba su ana tsaga su ana shiga runguna a cikin su a wannan zamanin shi ne aka samu ana rubuta tafan su kadai tun ma kafin wannan zamanin yace wa qad ta'akhkhara at-tasnif fihi istiqlalan wa ghaliban tajiduhu tajidu hadhihi al-usul wal qawaid fi butun kutub at-tafsir wa muqaddimatihi rubuta littafin ulumul qur'an ulumul tafsir shi kadai yazo a jinkiri saboda galibin abin da ake fada zaka same su ne a cikin littafin tafsirin da kuma muqaddima na littafin tafsirin wa kutub ulumul qur'an littafin ulumul qur'an wa kutub usul fiqh da kuma littafin usul fiqh da san zaka samu fa hadha al-ilmu بدأ شيئا فشيئا حتى صار علما متميزا له كتبه الخاصة ilmi wanda ya fara bijirowa a hankali a hankali amma kuma a lokaci bayan lokaci sai kuma gashi ya girma ya samu littafan shi masu zaman kansu yana da zaman kanshi a cikin harkokin ilimi aka same suna usul tafsir ko ulumut tafsir da amma can haɗe yake da wasu dangin shi da ƴan uwansa da wanda suke kama da juna amma a hankali hankali malamai suna ƙara tsage bayanai suna ƙara shiga lunguna suna ƙara so da abubuwa fili sai ya samu zaman kansa na fata mana bi to daga cikin littattafan min abrazi al-mu'allafat fi usul tafsir littattafai wanda suke sun yi fice game da ilimi na usul tafsir akwai na ɗaya muqaddimatu usul tafsir ibn taymiyyah wannan tafi ne karami mai albarka kwarai da gaske wanda kamar ainihin ibn taymiya galibi za ga tambayoyi ne ake mishi ya ba da amsa sai mai da su littafi shi ma dai wannan irin su ne tambayoyi ne akan wasu ka'idoji na tafsiri sai mai da su littafi wannan a littafi ibn ya fara shi ne akan ya fara da bayani akan ainihin sanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alqur'ani da sanin da sahabbai suka yi mishi cewa su waɗannan jillin sun fi kowa fahimta alqur'ani ko da a ce kana ganin kafin su jin larabci ko kafin su zurfin karatu na certificate kamar su fi kowa fahimta alqur'ani sannan yayi magana akan sabanin da sahabbai suka yi tabi'ai da na bayan su wajen tafsiri da ka'idojin da ya kamata a mu'amalanci irin wannan tafsirin na sabani tsakanin su da kuma me yake jawo sabanin gashi abu Allah ne ya saukar ya faɗi kaza amma me yasa wajen fahimtar wannan abu sai a samu sabani saban na zuwa ne wajen fahimtar dilala wajen fahimtar makasadi na magana haka ya sake yin magana akan hanyoyin da ake bi a tafsiri turqut tafsir da kuma bayani akan wanda ake cewa at-tafsiru bir ra'yi zaɓi son ka kenan faɗi son ka mutum yana tafsiri kawai duk abin da aka ja na ayar alƙur'ani zai faɗi kawai abin da yake ganin shi a ƙashin kansa yana ganin wanda ya ce idan kun sara aya sai dai yana kin musan wani abu anan hatta wajen batu akan a tafsirin bin ra'ayi na malaman da ba irin na yanzu malaman da da suke tafsirin bin ra'ayi abin da ake nufi kawai ba za su yawaita dogaro da ayoyi da hadisai wajen fasara ba suna dogaro da kwanduwar ilimin su ne zan fasa alqur'ani wannan shi a tafsir bil ra'ayi da ra'ayi qadim amma kaga a yanzu a tafsir bil ra'ayi kawai abin da ake nufi kawai san zuciya san rai yin abin da kaga dama ba abin da ilimi ya ce ba da a ce ma mutum zai takaita din eh akan kawo fassarar a bisa abin da doron larabcin ya hukunta a bisa abin da lairabin ya hukunta to da sauki amma babu shakka mutane sun magana da yin zai haka Allah ya kyauta mataki na biyu alfawzul kabir littafi na biyu abin alfawzul kabir fi usul tafsir na waliyullah Ahmad ibn Abdurrahim ad-Dilawi waliyullah ad-Dilawi wanda ya rasu a shekara ta 1167 amin da 76 amin hijriya yana da tafai da dama babban malami ne waliyullah ad-Dilawi amma littafin shi da ake magana a nan shine wani littafi da ya rubuta shi da yaren farisa domin ɗan ƙasar indiya ne yana jin kuma yaren farisa ya rubuta shi amma sai aka arraba shi aka juya shi zuwa larabci wanda ya wannan aikin shine sulaimanin husaini annadawi sulaimanin nadawi yana daga cikin da suka yi aikin fassara wannan littafi zuwa ainihin wato larabci sai kuma usul tafsir da allama sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin al-uthaymin ma yana da littafi akan usul tafsir malam usaimi ya rasu a shekara ta 1421 Allah ya gafarta mishi sai kuma usul tafsir al-allamati Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Muhammad yake wannan karanta ko usul tafsir wa manahijuhu da usul Dr. Fahad Ar-Rumi Fahad Ar-Rumi shi ma yayi nashi usul fusulun fi usul tafsir na al-ustad Dr. Musa'id At-Tayyar zaka iya sawa mu'asir mu'asir wato malamin da yake raye yanzu sai kuma at-tafsir wa usuluhu wa dawabi'uhu Yusuf Dr. Ali Al-Ubaid shi ma mu'asir yana rayi. Sai kuma mafatihu tafsir lil ustad Dr. Ahmad ibn Ahmad Sa'id At-Tayyib shi ma mu'asir. Ahmad Sa'id Al-Khatib ko Sa'id Al-Khatib. Sai kuma usul tafsir wa qaiduna Sheikh Khalid ibn Abdurrahman Al-Haq shi ma mu'asir ne. Ko kuma asbabul ikhtilaf al-mufassir lil ustad Muhammad Ash-Shaykh shi ma mu'asir. sai kawaidin tarjihi da Dr. Hussein Al-Jurami mu'asir al-Harbi Amin sai kuma kawaidin tafsir da Dr. Khalid As-Sabt wanda ya mana ishara ya gwagware shi nan wannan daban dafai na wannan zamanin kuma mafi yawan su da kai clicking yanzu kana sa su zaka same su a PDF mafi yawan su ɗan kaɗan ne ba za ka samu sai lissafi na goma sha biyu shine lubabu tafsir fi usul tafsir lubabu tahrir fi usul tafsir اختصار لكتاب تحرير في اصول التفسير wannan takaitawa ne da wani tashi suna at-tahrir fi usul tafsir na shi malamin da yayi kuma shi ya ƙara takaita shi ne wane shi ne Adil Abdul Al al-Mushdi al-Mushdi Abdurrahman ibn Adil Abdullah wannan malamin shi ne da bai sai suna a a usul tafsir ko a libabu tahrir fi usul tafsir wannan littafin ya taƙaita wani babban littafin shi ne wanda za a faɗa mana shi a nan gaba na'am sai kuma ya ce a salisu ashara a taisir fi usul wa tibihat tafsir Sheikh Imad Ali Abdul Salam shi mu'asir sai kuma ibnu tafsir wa usuluhu wa qawaiduhu tare Dr. Khalid Al-Kabisi wannan shi mu'asir a shi ba mu'asir ne ya rasu da alama sai mu husu fi ulama tafsir da Dr. Mustafa Lutfi Ad-Dabbar akwai malamin Mutara Muhammad Lutfi As-Sabbar da wasu tafiyar da ba wannan ba wanda ya ce yukin littafaratu minha fi hadhihi al-mawdu'at wanda duk za a yi amfani da su wajen cin moriyan wannan maudu'i a san makamarsa to kaji wannan yanzu wannan kitsin nemin faidin dan kaɗan ne a cikin kogi aka ba mu na daga tafai waɗanda suke magana akan ulumul tafsir zalla su waɗannan 'yan zalla magana ne akan ulumar tafsir an yi su ne purpose ɗinsu su yi hidima ga wannan ilimin wannan ya koma zuwa ga wato kamar da muka ambata a baya ilimin an waye gari ya zama mustaƙil ya zama yana zaman kanshi sai ya samu tagomashi da hidima aka buɗe mushi ainihin aiki purpose har ma akwai santoci wanda suke santocin a cikin jami'o'i da wuraren da ake harkar ilimi aikin su kenan kawai santa ce ta tafsiri santa ce ta bincike akan tafsiri ina fata muna gani sai ya ce na sha hudu littafin ilmu tafsir wa usuluhu wa qawaiduhu a tarihi Dr. Khalil Al-Kubaisi wannan shi ma ya rasu sai buhusun fi usul tafsir Dr. Muhammad ibn Lutfi As-Sabbab akwai Muhammad ibn Lutfi As-Sabbab wancan mai littafin ne wasu an faɗi sha baya ko? na? na? a wancan abin da ne abdurrahman ibn adil an ambace shi mana baya yawa zaman taban shi guda biyu ne min al-ma'rifatin lati yumkin isfat minha fi hadhihi al-mawdu'at wannan tafan dukan su za a yi cin moriyar su idan ana bincike akan waɗannan mawdu'ai gaba ɗaya za a iya cin mori waɗannan littattafai to ka ji bayani takaitacce game da usul na tafsiri ta fuskar tarihi mun ji cewa da babu wani abu da aka wuta daban sai da dinga tsinkaya wasu maganganu a cikin hadisai da wasu maganganu magabata ana na aka fara rubutawa amma ba a keɓance ba ana rubutawa cikin sauran da bai haka ba aka fara rubutawa shi kadai a keɓance shi ne wannan da muke magana sai malam ya ce albabasu tsani dauru ma'arifatai manahin mufassiri na shine tayin mufassiri kai malamin tafsiri yana da kyau ka san kowane malami da kake karanta littafin sa ko kake labarto bayanan sa ka san na farko ka san tarihin sa waye shi a wani zamani ya rayu mai aqidar sa da kuma mai malamai suka faɗa akan wani littafin nashi yana da kyau duka san wannan littafin da karanta musamman kuma littafin wanda yake da alaka da alqur'ani ma'ana tafsiri ne za ka yi kana zuwa ka je kai nazari kai bincike a cikin littafai kafin ka zo ka gabatar tafsirinka ai alqur'ani shi zaka fassara ko na ainihin wato bayani akan wasu ayoyi yana da kyau kafin ka kai fassara su ka koma ka karanta wato littafai waɗanda aka rubuta musamman a a dan tarihi malaman dan ka san masu littafin sannan shi kai shi kafin ka tsaya ka kalle shi dan ka gane ya tsarin sa yanzu kamar zamu shari'a maka ambata a gaza mafshari an sani a tarihin cewa mu'tazili amma ba a daina cin muryar tafsirin sa sai da yana da abin da kuma wani bayi da shi yana da bayani mai fadi mai zurfi akan ma'anoni na ijazul qur'an yadda qur'ani ya gagaru kowa da bayani akan kalmomi da ainihin abin da suke bayarwa na ma'ana a cikin siyaki ti yayi wannan to babu kuma malamin tafsirin da ya kawo shi akan yin wannan wanda da yake wannan nashi yake kuma da aka yi ba a ce a daina amfani tafsirin ba sai dai a ce kar ka ɗauko matsala ta aƙida daga wajen don aƙida shi tana da matsala Allah gafata mai ya ce manajin mufassirin ko? marifatu manajin mufassirin fi na zai tafsir dauru marifatu manajin mufassirin fi na zai tafsir wato su a manahij kamar da muka ambata kuma zai ƙara ambata mana anan shi ne tafarki wani irin tsari malam wane yake da tafsirinsa tsarin da yake bi ya bambanta na wasu in ka dauki da Imam Qurtubi kaga tafsiri na ayatul ahkam ya bambanta da abin da Ibn Kathirin yake lashi shi kuma Ibn Kathirin shi kuma ya bambanta da wata gida irin na Khadim al-Baghawi ko na Ibn Jawzi Zadul Masir ko na wani tafsiri makamancin haka kowanne yana da ittijahin sa wanda dole zai bayyana a cikin abin da yake faɗi ko yake rubuta mutum bai iya tsaraituwa daga asalin ɗabi'arsa saboda zai rubutu sai ya zama yana da ainihin focus akan me yake yanzu ka ga Imam Zahabi kamar al-Imam Ibn Kathir a cikin wannan tafsiri nasa tafsirin sa salon da ya bi ya bambanta da salon wasu shine ya kawo aya zai kawo wasu ayoyi ya kawo tafsirai ya kawo maganganun malamai su zai fara kawo kafin ka ji ya ambaci lashin su ila sai a ƙarshen gaba sai dai cikin kare Imam Ahmad haddasana kaza kaza kaza Imam Bukhari haddasana fulan kaga nashi tafsir ne bil ma'qul yayin shi gwada makshari zaka ta karanta aya sai dai ta kawo zantukan shi da zantukan malaman da suka gabace shi na lugha ko na mu'ujam da makamantar su in ka ga ya kawo wata aya ma to galibi ita ma ayar zai gaba da ta ne wajen ma'anarta da ke gaba ta lugha ba wai ta ayar ta fasara mana hadisin shi kaga intima'i shi zuwa lugha da haka kullum yake yin wannan akwai na intima'i shi zuwa ga usul fiqi ne zaka ga ya ta kayyafa ayoyin da suka zai usul fiqi to haka dai haka dai kowane malami wajibi ne a fahimci ainihin wato irin tsarin sa dan a gane ta fashi da kyau malai ce mustalahu manhajul mufassirin wannan kalma ko wannan istilahi na manhajul mufassirin murakkamun ibafiyyun mukawwanun min juz'aini ina na hada shi an haɗa shi guri guda kuma yana ɗauke da rassa guda biyu wa huwa rassan guda biyu shine a a kaimatul manahij kalmomin kalmar ainihin wato tafarki da kuma yace a fil lugha iya jam'u manhaj haka ne ko a harshen larabci manahij shine jam'i na kalmar manhaj wanda wal manhaj huwa at-tariqul wadih manhaji shi hanya mai kakkiya ɗar ita ke cima manhaji sawa'un kana hissiyan aw ma'anawiyan da can aka ce manhaji ana nufin hanya wata take a zahiri ko kuma take a bayi a boye wato akwai abin da yake ma'anarsa ko kalmar ana nufin bayyanannen hanya da ake gani ko ko ɓoyayya wadda ba a gani wato za a iya cewa daga nan misali a ce manhaju Zariya min hunkuri ana nufin hanyar Zariya. da ana faɗa haka kuma daga baya kalmar sai aka ta ma'anarta sai ta kuma an ce manhaj to banda ba wanda ake gani banda tsari kuma gani sai da abin da kake tunani a kwakwalwa shine kawai manhaj tafarki kaga ai tafarki suna hanya ne ko amma yanzu ko da Hausa an ce tafarki ba ba a nufin a ce hanyar kudan da wuya wani ba ya ce tafarkin kuda an ce tafarki to yafi an fi daukan shi akan wani tunani hanya da kake bi ta tunani wanda take lissafa a cikin kwalwarka ba hanya ta fili da ake bi da abin hawa ba Allah sa mun gane wannan ya daga cikin abin da ke faruwa da kalmomi wani lokaci ma'anar su tai kunci ko tai fadi ai kaji mun ji yadda kalmar mufassir ma'anar ta tai fadi da mun ce mafi yawan da ake samu kalmar ba su cancanta ba ko ba ga an ce fadi wato amma ana ganin an ce za a yi taron masu tafsiri a lokacin gwamnan na kudan duk wanda ke da masallaci za a kira shi ba haka bane ala ana yi samun kamar mutum saba'in su hazarta gurin ciyaman ko misali to amma mu mun ji cewa an ce mufassir fa sai waɗancan jigajigan su ake ne ba kowane gama garin mai fasara to za ka ga wata kalmar ma'anar tana iya yin kunci wata kuma ma'anarta ta yi faɗi yanzu kamar misali kalma almajiri ka kalma almajiri kalma ce mai faɗin ma'ana yanzu dukkan nan muna almajirai an ce kalma almajirai ma'ana masu neman karatu ko sannan akwai almajiri da aka sani ƙolo yaron mala mai allo akwai almajiri wanda yake kawai mara wadata ma'ana ya ce mashi almajiri ya wanda kake shi wala almajiri an fi bai da wadata ɗalibai ma 'yan gayu da ke zuwa karatu a cikin jami'a sai ka ji biki yana cewa almajiranmu ne suna duk almajiranmu ne a ranar kuma yan boko ne daga hanyar ba zo kan mabaraci ba wanda ake fara ake rigima a kai amma ga shi kalmar ta hawa kan mutane daban-daban to ma'anar ce ce faɗi domin asali adulteration ne na kalmar muhajir ɗan ƙaura wanda ya bar garinsu ya goma wani gari muhajiru ita ce ta zo ƙasar nan sai ta zama adulterators domin waɗanda suka zo don karanta da alkur'ani sun zo ne a matsayin 'yan ƙaura galibinsu daga mauritania da ƙasashen sudan galibinsu wanda suka zo koyar da wannan salon karanta da alkur'ani da rubuta a allunan nan sai ana ce musu muhajirai muhajirai har shi ne kuma almajirai din aka ce wannan alu da bago almuhajir sai alma kuma gani aka cire hawan sai jiri din majiri ana nan habbara ya shigo har jirgin wata shigo ta shigo yanzu mu ɗauki wannan jama'a matsayin misali abinda muke tattaunawa a nan yanzu yanzu jama'a kuna ganin zai yi mutumin da bai san tarihin almajirantaka da zuwan alkur'ani wannan ƙasa ta hanyar waɗannan malamai masu almajirai wanda bai san asalin wannan ba zai iya yin bayanin da ya kamata akan almajiranci da za a shafi da shi zai yi dole yana magana a dinga jin a cewa magana akwai kasassaɓa a cikinta ko akwai raunin ilimi ko rashin fahimta ko san rai sannan kuma yanzu kaga hatta masu baran in muka kuta da ma'ana almajiri akan mai bara hatta masu baran su ma kala kala ne akwai shi kolo din yana bara kolo wanda yake yaron malam yana bara akwai mabarata makafi wato na kasassu akwai mabarata waɗanda suke masu mutuwar zuciya akwai mabarata masu sana'a akwai mabarata wanda suka zama sun samu wata kila wata larura ne irin wanda musulunci ya halasta musu mutum yana da halin yana matafi ne ko an mai sata guzurinsa ko yana da mara lafiya asibiti abu ya fi ƙarfinsa ko ya samu wata ja'iha ta gobara kaga wannan ya halatta ya bara a musulunci kaga za mu iya samun yanzu nau'in almajiri mai bara wajen kala biyar lokaci wasu garuruwan ma akwai yara wanda suke da iyaye amma saboda wahalar rayuwa ko mutuwar zuciya ko sabo da yi sai a ba ku da yaro kwana a cikin kai ba su ma almajiri ne ga kalmar almajiri na mana misalin kalmomi ne masu faɗin ma ita kuma kalmar manhaji sai ma'anarta sai ya kunci ya tsuka kawai zuwa kan ma'anar manhaji ta farki da ake bi na yin wani abu galibin da ke da alaka da aƙida ko tunani ko mazhabin mutum ina fata mun gane zaka san zaka ce manahi da muna magana ne akan kawai ke yace abin nan bal innahu kana fil asli wa innahu fil asli kana yutlaqu ala tariq al-hissi da ana sashi kan kalmar da take isi hanya summa sumira ba'da zalika ala tariqil ma'nawi summa galaba alayhi ba'da zalika wannan a tariqul ma'nawi sai galabaici kalmar ta zama ita kadai hatta abhal ana la yakadu yusta'malu illa fi tariqil ma'nawi ba amfani da shi sai ta hanyar wannan din aka ce manayidul bahr ana nufin turkul bahr ba ba hisiya bace manahiju al-mufassir ana nufin turkul mufassir ba hisiya bace da sauransu malam ya ci gaba da cewa wasani wa kalimatu mufassirina huwa jam'u mufassir wal mufassir wa in kana yutlaqu ala kulli man yufassiru wa yuwaddihu ayyi shay aka ce mufassir a lugha zai daukan duk wani wanda yake bayani akan komai fa innal murada bihi al'ana shi ma ma'anar ta tsuke alal inda itlaq da an ce kai mufassiri ana nufin huwa al-mushtagil bi tafsir al-kalam al-khas wanda yake shagaltuwa da fassara wani zance na musamman huwa al-qur'an al-karim wanda wannan zance shi a Qur'ani mai girma wa kasa wa kasa isharar ila halika bi tafsiri fil muqaddima an faɗi wannan a baya wa bina'an alayhi karkashin wannan wa innal murada li marayid mufassirin istilahan huwa zalika al-ilm alladhi yabhasu yabhasu fi an tariq al-mufassirin shine ilimin nan da ake bincike game da hanyoyin da malaman tafsiri suka bi tsara da tafansu fi tanawulihim bayana al-murad min an-nass al-qur'ani yaya suke yi wajen bayanin nassan alkur'ani wal hukmi ala kulli tariqatin min turqil haula yufassina bi salal khata bayan an yi bincike kuma sai a bayyana wannan hanya daidai ce ko ba daidai ba wato hanyoyin da ake bi wajen fassara alkur'ani da kuma wacce ce daidai wacce ce ba daidai ba kama ya bahasu ibasu fi an tatmatin la budda minha kamar da ake bincike kuma a cikin wannan ilimi dan gano wasu abubuwa da suke cikin ilimin dole su tatmat wato abubuwa da suke cikewa ya ce ta tsalaku da tafsirin fasirin ka tarifin tafsir kamar sanin mai ake ne da tafsiri wa kasamihi da kashe-kashensa wa musadirhi tushen bayanansa wa shuɗi da sharɗan aikata shi da kuma fa'idatu da murda abin da ake cin alfanu a cikin sa wa wajhu na hadati ilayhi da bayani akan yadda ake shin ana buƙatar zuwa ga tafsirin yace wa farqu bainahu wa bainat ta'wil da bambanci tsakanin tafsiri ta'wili wa ghayr dhalika da wasu wadannan yace wala kasara ilman mustaqillan yudrasu bi kulliyati alqur'an alkarim fil jami'ati kal jami'a islamiyya bi madinatil munawwara an wayi gari ilimin tafsiri ulum tafsir ya zama ilimi ya zama kanshi wanda har a jami'a ana yin karatun shi a matsayin course da zaka yi ko wani sashe na kwasa-kwasan da zaka yi yanzu sai ya ce kamar jami'a islamiyya take almajintar nabawiyya ala sakiha abdul salatu ashtawash anka tasiyat a jami'a islamiyya da ke madina a kulliyatul qur'an karim suna da darussa da suka shafi ulumul tafsir yace wa jami'atul qur'an karim bi sudan haka na sudan masu dai وفي كليات أصول الدين تكون دين لو فكرتي لأصول الدين يكي لك أنا ولا حكا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية آه وأن جامعة بباع أساس داربيا جامعة الإمام محمد بن سعود في بيت الأسر آه أبنا آه جدة سنة درسها ديوة أساس داربيا وجامعة الأزهر هكذا أزهر تسوكما أبنغر أصول الدين kaga wancan bangaren alqur'ani lafin qur'an su ne suka dinga sashi a bangaren usuluddin haka nan banda wannan jami'in su ma akwai akwai jami'ai da dama da suke karantar da shi da kuma kuma yanzu gashi alhamdulillah gashi malaman sun karantar da mu shi a matsayin ilimi mai zaman kanshi tun da aka zauna nan ilimin shi kawai ake usul tafsir ko kaga wannan yana tabbatar da ya zama ilimi mustaqili kuma shahidi ne akan haka والمفسرون لهم مشارب شتى su malaman tafsiri kaman sauran malamai ne kowanne yana da masharabi inda ya tsatso inda yake tsotso abin inda kake tsotso bayananka kuma dole za su bayyana kullun sahama bima wa habu Allah min al-ulumi fi ijla'i ma'ani kalamin Allah ta'ala kowanne a cikin su yayi kokari ta hanyar amfani da abin da Allah ya azurta shi da shi na ilimi ya ba da gudunmawa wajen bayani a kan littafin Allah falidha ikhtalafat manahij hasba al-masadir allati yatamuna biha wa yastaquna biha da haka zaka ga manhajin su ya bambanta kowa manhajin shi da gurgurdan irin ainihin wato abin da yake tare da shi na ilimi da inda ya kwafo da irin malaman da suka koya mishi minhum man aula janibal asari ihtimaman akwai wanda suka ba da dama mai yawa ta fuskar ainihin wato wuraren da a a a menene ma mai da kanta ina wani ta fuskar hadisai al'asar suna bai wa hadisai muhimmanci sosai a kabin jaririn tsabari wa muna bi hadi kamar wannan guda biyu wa wa abdurrazak sana'ani wa muna kasir waɗannan yanzu tafannan guda hudu ba mu kiyaye suna da cikin tafin da zaka yi itimadi su a matsayin kana a tafsir bil ma'thur saboda malamai ne na ilimin hadisi kaga da haka sai makarkatar su ta karkata zuwa ga kowannen su a ciki malami ne na hadisi zaka yi tafsirin sa zai ta kawo hadisai da asarai da maganganun ainihin sahabbai da tabi'ai kamar ibnu kathir haka yake imam tabari haka yake ibnu abi hatim shi bai mata kawo maganar da ba wannan ba haka na abdullahi sanani sai ai da fasara su fasara ne da majmu'ul ahadith wal athar al marfu'a wal mawqufa wal maqtu'a su ai ta kawo sai ka sai ka fahimci ma'anar da ake wanda ake nishi yanzu wannan saboda masharabin su masharabin malaman hadisi wa minhum man tamma man tamma bi janibil lughati akwai wanda yake baiwa muhimmanci game da harsha zubin zancen salon zancen hikimar da ke cikin da ta tafi damu shi kawo ne ka abi hayyan al'andalus abuwa yana malamin nawo da ka shi ya fi damuwa da ya ga matsayin da suke da alaƙa da fanninsa wal hamazani haka nan hamazani wal nahas wal farra su suka yi malamin istafai ne wani lokaci ko zai zama da irabi kawai suke da magana da magana akan bayani akan ma'anonin kalmomi da ma'anonin jumloli da taujihat na li'irabin jumloli shi ya fi damu su ومنهم من ساهم في جانب الفقه akwai wanda kuma saboda masharabun su daga makarantar fiqh ne su su ko za ka suna ba da muhimmanci wajen fitar da fiqhu daga cikin ayoyi har ma ana musu lakabi da abin nan wato kutubu tafsir ahkam tafsir ahkam kamar wane yace kamar al-misali allati tusamma tafsir ayat ahkam ka ahkam al-Qur'an li ibn al-Arabi ibn al-Arabi ba malami ne ba maliki yana da tafsiri ahkam al-Qur'an haka nan al-Jami' لأحكام القرآن الإمام القرطبي أيار وأنا القرطبي الإمام القرطبي كان يشمع مالا من الفكه ذاك الكتاب شيء إذا ما يدرك كده وأنا والأول وجيب في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلم هكذا شيء وأنا وأحكام القرآن الجساس أقول الإمام أبو بكر الجساس إذا يشمع أحكام القرآن شما تفسيري لنا bayani akan hukunce-hukunce wa akamar ƙura'an lil kala haras lil kala kaya haras wannan shi ma akamar ƙura'an ne kuma yin mu'asiri na rawanin bayan min ayati al-ahkam da alif as-sawmi alif as-sawmi ya tafi sawar bayan ayat al-ahkam ومنهم من اهتم بإظهار جوانب البلاغة alƙur'aniya akwai da kuma ya takaitu wajen bayani akan wasu abubuwa su ne ba da muhimmanci wajen bayani akan ɓangarorin ƙur'ani wanda suke da alaƙa da balaga kan zama shari kamar al-kasha ya rubuta ya zama shari a cikin kasha idan ka so ta alif fi tafsir da haka za ka ga rubuce-rubuce a cikin tafsiri sun yi yawa وكثرت كتب التفسير حتى وصلت الى الالاف كمان تفسيري kuma suka yi yawa har suka haura dubbai yana tafsirai da aka sani a duniya ana kirga sai da dubbai ba da daruruwa ba zaka yi ganin ma karamin labirari ko karamin malami na tafsiri sai ga tafsiri guda 50 yana san alabarin mu na dar hadis akwai sama da 50 tafsiri kala kala sai iya wanda suka kuma har yau malai ba su kushe ba suna yi idan ka fara lissafa yanzu sai an faɗi guda hudu tabari ibnu abi hatim abdurrazzaq ibnu kathir sai ƙara kuma ka cewa ne kwakwakwarsu biya ambata ga jassas ko ga ibn arabi sannan ga kaya haras ga na'am sannan mu dauka sai mu ƙara da ibn jawzi zadul masir ya ambace shi ba anan ko sai mu ce tafsirul maragi khadir wal bagwi ka dauka sake daukowa kace abin nan wannan na na mutaba murtani murtaniyan nan addu'ul bayan shankidi idan kaga wannan fa ga magarin wanda ake rada su kullun ne kaji sun wuce dozin kuma kowanne mafi karanci shine mujalladi uku ko biyu kaga sun yi yawa haka zaka yi ta lissafo su tafsirin wani tafsirin wani tafsirin wani Allah ya ji kamar Jafar Mahmud Adam na taɓa jin shi yana cewa wani lokaci zai fassara aya ɗaya yakan buƙaci sai ya karanta tafsirai goma a cikin irin waɗannan. Yanzu ba yana da residual knowledge ya san ayar, ya san surar take, ya san fassararta, ya san wasu hadisai ta ƙila ta ma fassara ta a baya. Amma yanzu yana so ya mata wani sabon karatu sai ce kan karanta akalla tafsirai goma don ganin me take cewa. Ba wai kawai doron abin da ka ji an ce شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى أرما يرنغدو ina ta rangado maka shi da murya husari da kuma ka cira wani ka ci alkebba kawai kace shar'a lakum an shar'anta mu min addini daga cikin addini wa wasabi yunuha shikenan sai kawai ka ci gaba da daddalewa kuma akan zabe akan polio akan akan fitan mata tahajjudi kai ta dauko da abubuwan da kamar da muka yanta ba su ne tafsirin ayat ba mun kuma maganar abin nan Usaimin a farko cewa muradu bayanu muradil ayati to kaga wannan yanzu ba abin da kanka wanda a ina Allah ya faɗi shi tsakani da Allah in zaka tambaye kanka kace to ni zai wannan zance yanzu eh muradin waye yanzu wannan nake nake cikawa muradi na ne ni da yan siyasa na ko wanda suka bani masallaci kuma daga cikin illar illar jama'a shine inda daga kai ne sai wasu mutane a iya lungu a ungo ko ƙauyen da aka tura ka ka yi musu ku tashi iyanan in shari'a ce sun samu in bata ne ka ka manna musu dangon iyanan ta ƙare ko to yanzu ba za a tsaya iyanan ba an ɗauka live stream kana yi wani daga china yana kai kai tsaye da ce ga wani malami a can wani gari a najeriya masha Allah bayan nan an sake recording audio an sake watsawa an sake ɗauka an kai gidan tv an biya kuɗi da gidan rediyo an saka wato ana so ɓarnar sai ta kai kan kowa ana jikan malam awal albani namu marigayi wata ne taɓa cewa shi yana ganin tafsirai guda biyu sun ishe wanda za a ce a saka rido sauran kowa ya masallacin su yace a sa na Abubakar kuma da safe da yamma a sa na Malam Jafar wannan guda biyun sun isa sakon da ake so a ji na Allah saura kuma ba a ce karka a masallacin ku ba amma dai kai iya waɗannan audience din ya ishe su wallahi Malam Albani ya faɗo na ya fi shekara goma yanzu lokacin ma abubuwan ba su rikice ko rabin haka ba in ka kalli shekara goma baya ai ba kai wannan rudewa ba ko to ina yanzu kuma kenan yaya yanzu da inda za a bi ka'ida ai za a dinga bi da yan sanda ne da ankwa ana kama masu tafsirai a tafiya da su turu ana ana ana kulle su abu ya kai hadda mata mata hadda yan mata hadda zawarawan da suka rasa miji hadda wasu ma ba a san tarihin karatu yaushe suka yi duk mutumin da zai karantar ya kamata ya zama an san tarihin ya koyi wannan abu ko kai da Allah jama'a kamar da muka fara da su wanda za a bashi aiki asibita ce aikin likita ai za a ce ina ina shahadar ka ta koyon aikin likitanci ina takardar rantsuwar ka ta rantsuwar karin da Allah zaka aikin likita ai sai an ga wannan saka a file ko mujarradin cewa kawai ni nayi jami'a a ABU nayi karatun likita ba zai isa ba duk yadda ake ganin gaskiya ka ta nemo na takardar to ya kaga mutum ne kanta da alkur'ani ya kamata a san idan muna da tarihin suwa ne suka koya mai ko a gun suwa ne ya koya amma babu wannan kaji bai zauna shi ma ya ta yin abin da ya sawwaka Allah shi kyauta to haka tafsirai sun yawa ana lissafa su da ɗaruruwan dubbai ya ce a wa kasurat kutubut tafsiri hatta wata ila al-alaf wa kama yaqulu sha'ir inna tafasira fi dunya bila adadin wa laysa fiha al-amri mithla kashaf ya isti'nati ne da wakan wannan malami kashaf jarullahi kashaf a bil munasaba da yake zai mana magana akai tafsirin kashaf ana ƙaƙi tanzil wa ma'alin ta'wil na na shi jarullahi kashaf zamakshari malami ne iyaka malami amma ba yi da aƙida mustaƙima malami ne ba ash'ari kuma malami ne na lugha da adab tafsirin shi nan yana da fa'idoji sosai wajen sanin sirrorin balaga alƙur'ani da sanin dalilan yin amfani da wasu kalmomi a wasu wurare wanda ana iya samun kalma misali a ce zauju da imra'a ko waladu da ibnu ko sanatu da amu ko kana da inda aka saka sara da ire-iren su me yasa Allah ya zaɓi wannan lafazin zai fita maka da fa'ido akai amma ganin wannan fa'idojin za a iya tura maka wata guba ta akida zaka malai za su ce ka ba hankali tafsirin at-tahrir wa tanwir misali na wannan malami mutumin magrib din mai sunan shi ibnu ashur kaga littafi ne mai kyau kwarai shi ma wajen sanin balaga alqur'ani da bayani akan sirrin tsarin sa da sanin mazahibu na wasu malamai akan wasu masail amma ibnu ashur ba ash'ari ne da ka zai dinga ta'awilin sifat kuma zaka iya daukowa baka sani ba so da ka ba za ka koma gare shi wajen magana ta'awilin sifat wajen maganin abin nan aƙida ba wannan sai a koma ibnu kasir a koma ibnu jarir wannan su ne salafu a cikin wannan harka to kaga dole kowane mai tafsiri sai an san manhajinsa sai an san abin da yake faɗi da abin da yake nufi sannan kuma su waye za su yi maka bayani akan haka su ne malamai da suka karanta shi suka san shi akwai littafin muhammadu zahabi shine at-tafsirul mufassirun wani malami ya kokari sosai wajen bin manhajin kowane malamin tafsiri sai ya gaya maka malahu wa ma'ali cewa tafsiri kaza ga tsarin shi ga yadda mai shi tsara shi ga yadda zaka ci moriyarsa ga kuma yadda ba za ka ci moriyarsa kamar yanzu galibin muna akwai manoma ya ko mun san taki ta iri kaza ga san da ya kamata a sa shi ga irin amfanin da ake sanya wa shi kuma sau kaza ya kamata a sa in aka kuskura wannan ilimin aka ki aiki da shi asarar ra'ayi tsana ta biyu baya to haka kasuwa kaza in an je ta ga irin kayan da ake samu a ci riba ga irin kayan da ake kaiwa kasuwa kaza ta dabbobi ce kasuwa kaza ta hatsi ce kasuwa kaza ta kayan gwari ce kasuwa kaza ta kayan kwali ne kasuwa kaza ba a cika samun kaza a wurin ba duk mun san wannan aiki su wannan ai duka aiki ne da manahiji don gane yadda ya kamata a aje komai a mahallinsa malami to zama shari da ya rubuta tafsirinsa sai tafsirin sai ya burge shi shi ne ke mishi waka da kanshi yana cewa inda tafasira fi duniya bila adadi na rantsa da Allah tafsirai a duniya ba su da adadi yace amma walai ta fiya al'amri misla kashafi amma wala bi yawan su babu irin nawa kashaf na babu irin shi shi ɗaya ne tamkar da dubu yace in kunta tabgil huda falzam qira'atu idan dai shari'a kake nema to ka dinga karanta shi to inda inda ya kuskure kenan lalle ka karanta shi kane wa shari'a yace farjalu kaddai dan shi jahilci kaman cuta ne wal kashafu shi ko wannan zafin ake ce maka kashaf kashafi to magani ne wanda yake antidote kasada to nan kawai a cika baki Allah ya gafarta mai lalle la tazan qira'atu in ku tabi tabi huda fa la tazan qira'atu yawa fal mufassir wal mufassir najih wane ne successful malami a tafsiri huwa alladhi yaqifu ala hadhihi tafasir shine wanda zai karanta daban tafsiri kala daban-daban li ya'rifa li yata'arrafa ala manahij mu'allifiha dan ya san manhajin malaman da suka karanta da wannan tafai wa turqihim da hanyoyinsu fi ardil kitabi wajen fujiro da magana kai ya sula alaihi istifadatu minha dan ya dan ya san yadda zai moriyar su yana neman ahkam fiqhiyya to ya san da zai neme su yana neman ayoyi da za su taya shi fassara wannan ayar ya san da zai same su sai kuma ibnu kasir yana tattara su haka nan shakila tattara su yana neman asbabun nuzul ya san da zai ji yana neman latifa balagiya ya san da zai ji yana neman tattaunawa mai tsayi ne akan ayar to ya san da zai ji yana neman asar da suke magana akan ayar sai kuma ibnu jarir ya koma ainihin ibnu abi hatim gashi na buga misali yake cewa yace a yuwaffiru lahu alwaqta alkaseer fi alaqatihi ma hadhihi alkutub wani kuma zai ci moriyar lokacinsa zai samu extra lokaci dai kun ya bata lokaci bai kai ga ko'ina ba fa yana bil audati ila manajil muallifina yatawassalu ila aglabi kutub at-tafsir min yastafidu minha yastafidu bi ba'daha yastafidu ba'daha min ba'd haka ne yace idan ka koma ka karanta manajil mufassiri za su nuna maka cewa ai tafsiran ma akwai akwai recycling da ake na ma'lumat akwai littafin tafsirin da in ka karanta shi to zai wakilci guda uku hudu biyar baka bukatar ka karanta su saboda dukkan su daga can suke tsotsowa dan abin da suke karawa ba shi da yawa inda duk wanda ya san tafsirin al-Imam Ibn Jarir in ka karanta shi to za in ka dawo kana karanta Ibn Kathir zaka ga da dama daga cikin gari ya dauko shi ma daga can yana daga cikin source din shi wancan littafin shi za Ibn Jawzi tafsirin shizadul masir ayi wa ɗansa ne cewa tafsirai sun yawa ta zamanin su ba ƙari na shida yace to amma bari in rairaye maka kowace aya zubdatta mafi muhimmancin abin da ya kamata ka sani game da ita da haka in ya rubuta aya sai ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza ya kawo kan maganganu kala biyar sai ce ƙarshe kuma kaza shine raji kuma jama'a ba zai faɗa ba yanzu zadul masir ka karanta shi kadai yana wakiltar tafsirai biyar ko shida ne a lokaci ɗaya kaga ya rage maka tafiya to irin wannan irin wannan littafin bai yiwuwa a ce kana aikin tasar alƙur'ani ko baka da su baka da access to it zaka sha wahala ko mun gane al-Imam al-Qurtubi yana yawan daukowa daga Ibn al-Arabi zai ma faɗa yace qala Ibn al-Arabi to kaga sai ka tsallaka zuwa asalin ka karanto daga can in yaso sai ka dawo sai ka karanta wannan abin da ba gani ba ta sai ka kai to haka yanzu ka dauka radul azhar da jallalaini da abu da da, da kifatu da fa'i sudan waɗannan duka ɗaya salansu in ka karanta ɗayan su zaka ga ya zo ta maka akan sauran galibi dan ƙarin da zaka samu babu yawa haka idan ka ɗauki wato abin nan tafsirin al-Imam al-Baghawi wanda shine Hazin wal-Baghawi zaka shi kuma salon shi daban ne da hashiyarsa da cikin nasa wani salo ne na daban amma zai wadatar maka daga Ragibul Asfahani saboda yawan ambatan asbabun nuzul su din ne dai su din to da ka kowanne sai zama mai da tafai bakwai kana ganin abu daya sai ka ɗauko wanda yake a sama a cikinsu wanda kowa daga can ya ɗauko sai ka karanta zai iya wakiltar maka waɗannan sauran su kuma sai ka bi sama-sama ka ga mai sabon abin da baka gani ba shine yake cewa wannan zai baka dama ka rage lokaci ba tare da kai asarar shi ba kama ta kanu tajzimu bi anna hadha tafsira nuskhatu nuskhatun tibqa al-asl min at-tafsir al-akhar kaga tafsirin zaka iya yankewa kusan kace kai wannan fa irin wancan ne yace wa bitali kad yufiru laka hada tabu'a al-jud al-mali wal waqti wa ghayr zalika hasali ma zaka rage asara ma ta kuɗi zaka rage asara kuma ta lokaci dan akwai tafsirin da zai gama ba sai ka siya ba kenan tunda dai kana da irin shi a daka kamar nuska ce kawai idan ka wallata man hadisi ne idan za a iya koya maka duka shidan nan ma'atul kutubu sita fa biha wa ni'mati amma idan shirin nan ba za su samu ba za a iya ware biyu a koya maka su za su wakilci sauran bukhari da tirmidhi ko bukhari da abu dauda waɗannan biyu sai su wakilci sauran za ka ga cewa mafi yawan abin da za ka a cikin sauran littafin akwai maimai tsakankaninsu za ka akwai maka bukhari ya wakilci muslim a tirmidhi ya wakilci sauran sunan din da kuma wani abu ƙari da sauran ba su da shi shine magana akan mazahibu din nan sai ga cewa wannan ya ba ka kamar sura musakkara na karanta waɗancan tafadduka ina fatan mun gane wannan ku bar mu sake tsayawa anan saboda ƙurin lokaci sannan sai a yi shawara ya za a yi ko wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi